الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وموالاه أما بعد ونشي درس منبي أكرات للتافي بلوغ المرام من أدلة الأحكام واللفر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يومنا daren tara watan rabi'u thani hijira tana da 1444 daidai da uku ga watan 11 miladiya 2022 idan ba manta ba muna a cikin muqaddima mun karanta daidai inda maliki cewa wa qad bayyantu aqiba kulli hadithin man akhrajahu min al-a'imma maliki yayi bayani bayan kowane hadisi da zai kawo ya yi bayanin suwa suka rawaito shi daga cikin malaman musulunci abinda ya sa ya tsaye wannan bayanin da iradati nushin umma saboda nuhin nasiha ga al'umma malam sai ce falmoradu bis sab'ati abinda muke nuhi da as-sab'a idan ya kawo hadisi yace akhrajahu as-sab'a ko rawahu as-sab'a to wanda yake nuhi da as-sab'a guda bakwai din nan shine Ahmadu wal Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawuda wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah waɗannan sune as-sab'a na farko su shine Ahmad wanda shine Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal wanda an aihe hijira tana da shekara 664 ya rasu 241 na biyu shi ne ya ce wal bukhari da kuma al'imamul bukhari abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullah wanda aka aihuwa 194 ya rasu 256 al'imamul bukhari kenan sannan wa muslimun da al'imam muslim muslim ibn al-hajjaj al-kushairi al-naisaburi wanda a satin da ya wuce muka yi tarjamar shi ko yawwa sai wanda ke biban shi ne abu dawud idan aka ce al'imam abu dawud shi ne suleiman ibn al-ash'ath as-sijizi ko ka ce as-sijistani an ayyar shi 202 ya rasu 275 wanda yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi bayan shi sai at-tirmidhi at-tirmidhi shine abu isa muhammad ibn isa ibn sawrat ibn musa ibn ad-dhahhak at-tirmidhi al-bughi as-sulami rahimahullah ayi shi 209 209 ya rasu 267 bayan shi sai wan-nasa'i da al-imam an-nasa'i ahmad ibn shu'aib an-nasa'i al-khurasani abu abdurrahman kenan an aye shi kuma 215 ya rasu 300 da 300 ya rasu al'imamun nasa'i kenan wabnu maja da al'imamu ibnu maja wanda abin da ya yi dacewa wajen karanta sunan shi shi ne a karanta shi da hawun ibnu maja wannan shi ne abin da yake sahihi insha Allah kamar yadda waɗansu daga cikin almuhaƙiƙu da suke akan wannan a maimakon ka ce ibnu majata sai ka ce ibnu maja to waɗannan su ne as-sab'a duk inda ka jimala ya ce rawahu as-sab'a to waɗannan guda bakwai din yake ne akhrajahu as-sab'a waɗannan guda bakwai yake ne sai ya ce wa bis sittati amma idan muka ce shida suka rawaito kamar rawahu sitta ko akhrajahu sitta su sai ya ce man ada ahmada su dai ne bakwai din nan amma banda ahmad imam ahmad kawai zaka shirya cikin bakwai kenan duk inda kaji an ce as-sitta a cikin wannan littafin to waɗannan malamai da suke da kutubu sitta ko al-ummahatu sit su ne ake bi al-imam al-bukhari al-imam muslim al-imam abu daud at-tirmidhi an-nasa'i da ibnu majah waɗannan su ne as-sitta littattafansu su ake ce ma al-kutubu sitta littattafan nan guda shida waɗanda su ne asuli da tushen littattafan hadisi sai ma da ya ce wabil hamsati idan muka ce rawahul hamsa mutum biyar suka rawaito shi ko akhrajahul hamsa mutum biyar suka rawaito shi to sai ya ce mana adal bukhari wa musliman bakwai din nan zaka dauka sai ka cire bukhari da muslim an fahimci wannan bakwai din nan zaka dauka sai ka cire bukhari da muslim kenan al-imamu ahmad da abu dawuda da tirmizi da nasa'i da ibn maja waɗannan su ne alhamsa sai mala ya ce wa kad akulul arba'atu wa ahmad su alhamsa ɗin nan salo biyu gare shi wani lokaci yakan ce rawahul hamsa biyar suka rawaito ya wadatu da wannan wani lokaci kuma zai iya cewa al'arba'atu wa ahmad malaman nan hudu tare da ahmad su suka rawaito shi su guda hudun da Ahmad su dai ne alhamsa. An fahimci wannan? Sai dai wani lokaci yakan yi salo ya ce a kharajahul arba'atu wa Ahmad, wani lokaci kuma yakan ce a kharajahul hamsa sai ya zamanto da al'arba'a da Ahmad sun shige cikin alhamsa ne. An fahimci wannan da kyau, don wannan gabar ce wura ɗalibai da yawa nan da yake ba su wahala. Wa kada a kulul arba'atu wa Ahmad waɗansu wannan ne ba su ganewa. Maganar guda dai ce alhamsa in ka cire Bukhari da Muslim wa zai rage Ahmad da Abu Dawud Tirmizi da Sa'i Ibn Maja sannan kuma kana yaka ce al-arba'atu wa Ahmad al-arba'a wato masu as-sunanul arba'a masu sunan guda hudu Abu Dawud Tirmizi da Sa'i Ibn Maja wa Ahmad da Ahmad al-khamsa kenan to sai ce wa bil arba'ati amma idan nace ma al-arba'a suka rawaito hadisan to mana adas salasatal uwal banda ukun harko su zaka cire wane da ukun harko Ahmad Bukhari Muslim yawwa kero yanda suka biyo baya Abu Dawud da Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah suri al-arba'a ko a littafi ka karanta malamai suka ce as-sunanul arba'a ko ashabu sunanil arba'a ko al-arba'atu su dai ne waɗannan guda hudu an fahimci wannan sai ya ce wa bil arba'ati man ada thalathata al-awwal sai ya ce wa bis thalathati amma idan na ce maka asalasa guda uku suka rawaito shi to mana adahum banda su su suwa kenan wani salasa yawwa ya ce wa bis salasati in na ce guda uku mana adahum banda asalasatul uwal banda uku nan na harko kenan wa adal akhiri da kuma banda mutumin ƙarshe waye na ƙarshe a cikin jerin a ibnu maja ibnu maja shi na ƙarshe in ka ɗauko jerin bakwai ɗin ya haro da ahmad ya ƙari da ibnu maja kenan aka ce wa bisalasati in muka ce guda uku mana adahun banda su susuwa a salasatal uwal ukun nan na harko banda su sannan wa adal akhiri kuma na ƙarshen cikin bakwai banda shi na ƙarshen cikin bakwai shine ibnu maja kenan can za ka cirewa da Ahmad da Bukhari da Muslim sai ka zo ƙarshe ka cire Ibn Maja sai ya rage ma Abu Dawuda da Tirmizi da Nasa'i waɗannan su ne as-salasatu an fahimci wannan gabar da kyau wato wannan hokkod din littafin kenan in ka fahimci wannan kod din to zaka fahimci littafi a gaba in baka fahimta ba kuma ya kamata ka je gida kai ta maimaita kai ta nanata dan za su yi ta yawan wucewa da mun zo mun ce akhrajahu sab'a ba sai mun maimaita ba wani lokaci da mun ce al-arba'a ba sai mun tsaya bayani ba wani lokaci yawwa shi yasa yake da mahimmanci duk littafin da zaka karantawa idan mai shi ya mishi muqaddima sai ka tsaya ka karanta ta da kyau ka fahimce ta dan so da yawa malamai sukan yi bayanin tsarin su na rubutun da suka yi a farkon littafi mafi yawa haka suke in banda irin sa imamu turmidi wanda sai da ya gama rubuta littafin ya zo can ƙarshe ya yi al'ilal sai ya bayanin waɗansu matsaloli da suka shayi littafin amma idan ba haka ba asuli mukaddima ake bayanin littafi a kai to mu kuma a ƙasashen wani lokaci ma in ka zo karatu sai malai ce ma babi na harko mukaddimar tsallake ta ake wanda duk littafin da za ka karanta yana buƙatar ababe kamar haka na ɗaya ka san mawallafin littafin wane ne me sunan shi rayuwar shi micece aƙidar shi sannan na biyu littafin nan da ya rubuta me kimar shi ta ilimi malamai sun karɓe shi ko ba su karɓe shi ba akwai gyare-gyare a ciki ko babu sannan menene salon shi da ƙa'idodin da yake gudanar da littafin a kai sannan ka san abu na uku ka san fannin da mala yake magana a kai cikin littafin da yaren malaman hadisi yake magana ko da yaren malaman fikihu ko da malaman yaren malaman aƙida yake magana saboda ka fahimci zancen shi kar ya zamanto kai yaren malaman nahawu ka sani sai ka zo kana karanta shi kuma yana magana da yaren malaman fikihu to kaga za a samu matsala za a zo a samu matsala ko ka zo kana karanta littafin da yana magana da yaren malaman hadisi kai kuma yaren malaman nahawu ka sani ka zo ka ji ya ce alkhabaru to sai ka ce ina mubtada ana zancen khabaru babu mubtada saboda yanzu ka shigo da wani yare ne na daba wanda ba wanda malami yake bayani akai ba sai ya ce wa bil muttafaqi alaihi amma idan na ce wannan hadisi muttafaqun alaihi an yi ittifaqi akai to abinda nake nufi da shi shine al-bukhari wa muslim in ka ji mala ya ce hadisin nan muttafaqun alaihi to wannan shine abin da ake nufi bukhari da muslim sun rawaito shi wannan zakai suna da kuskuren fahimtar muttafaqun alaihi sai ya ce muttafaqun alaihi duk malaman hadisi sun ittifaki akan shi ba haka bane ka kofsa na ana ana nuna ittifakin mutum biyu ne kawai bukhari da muslim kuma mafi yawan littafai in kana karanta haka za gani inda sun ce muttafaqun alaihi to suna nuhin bukhari da muslim su suka rawaito hadisi to me ake nuhi da bukhari da muslim sun yi ittifakin rawaito hadisi idan aka ce bukhari da muslim sun yi ittifakin rawaito hadisi shine bukhari da muslim sun yi ittifakin rawaito hadisin daga sahabi guda muslim ya rawaito hadisin da isnadin shi misali har zuwa ga abu huraira Bukhari ma ya rawaito shi da isnadin shi har zuwa ga Abu Huraira to sun yi ittifakin riwayar hadisin daga Abu Huraira sai a ce muttafaqun alayhi lafuzzan hadisin ɗaya ne ko ko lafuzzan sun sha bamban ma da ce ta ittifaki amma idan Bukhari ya rawaito hadisi daga Abu Huraira Muslim ya rawaito shi daga Abdullahi bin Umar nan sai dai ka ce rawahul Bukhari wa Muslim Bukhari da Muslim sun rawaito shi wato ba su yi ittifaki ba akan riwayar shi daga sahabi daya wayannan ma sun yi ittifaki ne akan rawaito ma'anar hadisin kawai kenan wannan ba a kiran shi muttafaqun alai sai dai a ce akhrajahu al-Bukhari wa Muslim ko rawahu al-Bukhari wa Muslim amma akwai wannan eh Abul Barakat mai littafin al-Muntaqa wanda ash-Shawkani ya sharhin shi a cikin Nailul Awtar shi a muƙaddimar tashi littafi ya ce in ya ce muttafaƙun alaihi to shi mutu uku yake nuni shi ne da bukhari da muslim da imamu ahmad to kenan kaga shi in kana karanta littafin shi kasan yaran shi muhimmancin karanta aƙidar ke muƙaddimar littafin kenan shi in ya ce muttafaƙun alaihi shi ne sai da bukhari da muslim sun rawaito shi sai ya ce muttafaƙun alaihi tare da ahmad amma nan ibn hajar in ya ce muttafaƙun alaihi yana nuhin bukhari da muslim kuma wannan yaren na ibn hajar akan shi malamai suke galibi da suka ce muttafaqun alayhi sunan bukhari da muslim sai yace wa qad la azkuru ma'ahu ma ghayrahuma takan yuyu bayan na kawo hadisi in nace bukhari da muslim sun rawaito shi ko bukhari da muslim sun yi ittifaki akan shi takan iya yuyu la azkuru bazan ambata maka ba ma'ahuma tare da bukhari da muslim ghayrahuma waɗanda ba su ba mai yiwa tana yiwa hadisin as-sab'a da sun rawaito shi amma kawai ya takaita ce rawahul bukhari wa muslim tana iya yiwa eh as-sitta duka sun rawaito shi amma ya ce rawahul bukhari wa muslim kawai to saboda me yake takaita akan bukhari da muslim kawai saboda ababe guda na daidai babban manhaj da ake so a sani bayan an rawaito hadisi shine ya inganta ko bai inganta ba to da an ce bukhari da muslim kuma ai shikenan kamar an zo addu'a ne a wajen gama garin mutane da kace alhamdulillah rabbi an shafa ai ta kariya to haka ne in ka zo kana babin riwayar hadisi da kace bukhari da muslim sun rawaito to in mutum ya sake tambayar ka ya inganta to bagwari ne a ilimin hadisi an fahimta yanzu baka zo ka ce bukhari ya rawaito shi kuma sahihi ne ko muslim ya rawaito kuma sahiha da kace bukhari ya rawaito a sahihul bukhari shikenan ba bukatar ka ƙara cewa sahihi kamar yadda ba a kiran sahabi ka ce amintacce ne ko ba amintacce an wuce wannan babin an fahimta to wannan abu na farko kenan sannan abu na biyu malam ya gaita littafin muktasar ne takaitacce ne shi yasa ya tsayaye ta kawo wanda suka yi tarwaito hadisan da yawa wani lokaci wanda yana iya ɗaukar lokaci yana iya sa littafin ya ƙara girma duk sai ya kauce waɗanda sai ya ce wa ma'ada zalika amma duk abin da ba wannan bayanin da muka yi ma ba a nan to fa huwa mu bayyanu to za mu yi bayanin shi a wurin shi tunda ai ba waɗannan guda bakwai ba kawai ke rawaito hadisi akwai ibn khuzaima akwai ibn hibban akwai su al-hakim akwai su ibn al-jarud da makamantansu suna rawaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisan ingantattu ne to amma sai ya gaya maka tsarin waɗannan malamai guda bakwai sai ce amma wa ma'ada zalika duk abinda ba waɗannan malaman ba to in na kawo shi fa mu bayyanu to zan bayyana shi a wurin shi kamar yace ma rawahu malik ko yace rawahu shafi'i ko abin da ya kama da haka yace wasan mai tugu na rada ma wannan littafin na suna bulughul maram min adillatil ahkam bulughu shine isa ha bulugh shine isa idan ka ce almaram abin da kake nema wato bulughul maram isa ga abun nema min adillatul ahkam na dalilan hukunce-hukuncen shari'a na hadisi kamar kana ta nema ne ina ne zaka samu inda za a tattaro ma dalilai na hukunce-hukunce to shine sai malaka cewa bulugul maram ka iso ga manuwarka a nan shine ma'anar littafin an fahimta yawa wallahi as'alu malaka ce Allah kadai nake roko Allah ya ja'ala kada Allah ya sanya ma'alimna abinda muka sani na ilimi ya kasance alaina a kanmu wa balan ya zamanto bala'i a kanmu wato nauyi da tsanani a kanmu ilimin da muka samu kada Allah ya sa zamanto bala'i da nauyi a kanmu wa an yarzuka na la'amala kuma Allah muke roƙo shi kadai ya muna arziki da aikata aiki ya ba mu ya muna arziki da aiki bai ma yarzu da abin da yake yaddar da shi subhanahu ta'ala Allah madaukakin sarki wannan ita ce muqaddimar da malam yayi bayani bayan wannan sai ce kitabut tahara littafin da za a yi bayani akan at-tahara tsalki tsalki kamar yadda muka saba bayani kakan iya kasabta shi zuwa ga at-taharatul qalbiyya at-taharatul jawarih da kuma at-tahara al-hissiyya wadda fukawa suke magana a kai akwai tsarki na zuciya wanda wannan galibi malaman aƙida ke magana a kan shi da malaman da suke bayani kan tarbiyyar zuciya to ba a kan shi bane malam zai magana a nan sannan akwai qaharatul jawari gabobinka su tsalkaka daga sabo hannunka bai sata bai taɓa macen da bai halatta ba baka furta maganganun da basu dace ba baka sauraron abin da bai dace ba kallo abin da bai dace ba baka zuwa inda ba halal bane aje wannan tsalki na gabobi kenan sannan akwai wancan tsarki na nazafa tsabta kawai kai wanka ka sa kaya masu kyau da sauransu wannan shi ma daban yake nan faharar da malai ke magana kai shi ne ta ibada yaya za ka yi tsarki yaya za ka kama ruwa ya za ka yi wankan janaba da wani ruwa ake arwalla da wani ruwa aka wankan janaba ita ce faharar da malai ke so yi bayani akan ta ana jinin biki jinin al'ada da sauransu sai malai ce babul miyahi a ƙarƙashin kitabu to za mu yi sai ma da ya ƙulla wani babi ya ce babul miya wato idan aka ce kitab kamar babbar tasha ce wanda a cikinta za a samu kuma tashoshi ƙanana an fahimta kamar yadda in ka zo tasha ne ai a tashar ce nan tashar gari kaza kuma nan kuma tashar gari kaza to in ka ce kitabu to a ƙarƙashin kitab za ka samu me za ka samu albabu a ƙarƙashin albabu za ka yi samun alfasulu ko alfaru ko matsala ko tambiyi da abin da ya kama da wannan wannan kuma ya shahi sanin ilimin manhajiya ta tsara rubutu malamai suna da abin da suke ce ma manhajul bahas al'ilmi tsari da salon bincike na rubutu ba haka kawai bane za ka zo ka rubuta littafi ka tafi a yana da tsari da abin da yake kama da wannan madda ce maciyar ce mai zaman kanta a cikin jami'o'i a koya maka yadda kake rubutu da mi ake hwarawa yaya ake tsara maganganu yaya ake kasa babuka mi ake hwara kawowa sannan mi ke bibi to sai malai ce babul miyahi babin da yake bayani kan nau'ukan ruwa nau'uka na ruwa wanda ake tsarki da su yace an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya kara mishi yarda annahu qala abu hurairah yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wasallam yana fada fil bahri game da sha'anin ruwan teku yace huwa tahuru ma'u ruwan teku ruwa ne da suke masu tsalki alhillu maitatuhu abinda ma ya mutu cikin tekun to ya halatta a ci shi sai ma laici a kharajahu arba'atu to ka kaida tawara ke su ayi al-arba'a abu dawuda tirmizi nasa'i ibnu majah yace wa ibnu abi shaybata haka ibnu abi shayba ma ya rawaito wannan hadisin wal lafzu lahu kuma waɗannan lafuzzan da ke gabanka na huwa tahuru ma'u al-hillu maitatuhu lafuzzan da shi ibnu abi shayba ya rawaito ne wasu hahu ibn Khuzaima ibn Khuzaima ya inganta wannan hadisi wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi a waɗansu bugun zaku ga akwai warawahu Malik wa Shafi'i wa Ahmad wannan asali bai cikin bulugul maram asali bai cikin bulugul maram wannan wannan hadisi asali yana da sabab kun san yadda ayoyin Qur'ani suke da sababun nuzul ayoyin Qur'ani ai kashi biyu ne akwai annuzulul ibtida'i saukan qur'anin da ba wani abu ne ya faru ba ba wani ne ya aikata wani abu ba Allah sai ya saukar da ayoyi ko aya ko sura dan shar'anta wani hukunci ko wani bayani amma akwai ayoyin da suke da annuzul as-sababi wanda yake da dalili wani yayi wata magana qur'ani ya sabko ya bayani wata matsala ta faru tsakanin mata da miji aya ta sarka ta yi bayani ko kuma minahikai su aikata waɗansu abubuwa aya ta sarko ta yi bayani sai a ce sababin nuzul sanadiyya da dalilin saukar ayan nan sai a ce kaza da kaza yawa to hadisai kuma suna da abin da ake kira asbabu wurudil hadith dalilan da yasa hadisan suka zo akwai hadisan da wani abu ne ke faruwa sai annabi alaihi salatu wasallam ya yi bayani to wannan hadisi kamar yadda al-imam Ahmad ya rubuta cikin al-Musnad da wasu malamai wani sahabi ne yazo ya tambaya Annabi alayhi salatu wassalam yace su sun kasance masu balaguro ne kuma cikin jirgin ruwa suke shiga ɗan ruwan da suke ɗauka tare da su ruwa ne ɗan kaɗan ba su isar su su sha su yi arwalla da sauran bukatunsu ɗan ruwan da suke ɗaukar da in sun ce su sha su yi arwalla ba su isa ko dai zamanto arwallar za ta samu a shiga kishirwa ko ko ya ce a kula da kishin da za a iya samu to ba zan ci arwalla da su to kenan akwai matsala shi ne sai yazo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama fil bahri game da sha'anin ruwa na teku shin waɗannan ruwan teku ana iya tsalki da su ana iya arwalla da su ko abin da ya kama da haka saboda haka kalmar da mala yace nan fil bahri ba tana cikin hadisin bane ba nan yana ga hakaito ma ne cewa annabi ya yi magana game da ruwan teku amma hadisin shi ne huwa ƙahuru ma'uhu alhillu mai tatu wanda ta ce magana rante asuli annabi a.s.w. wani lokaci aka yi mishi tambaya annabi ya hukuncin kaza amsa guda kawai yake bayar yanzu idan aka ce muna iya arwalla da ruwan teku in ya ce na'am shi ke na iya ba da amsa kamar yadda wani ya zo ya tambaya annabi a.s.w. ya ce ya rasulallah in na ci naman raƙumi zan yi arwallah ya ce na'am za ka yi arwallah shi ke an ba da amsa to amma a nan annabi bai taƙaitu ba da ce mai e kuna iya arwallah da ruwan teku sai ya ba shi ƙa'ida wadda ƙa'idan nan ta shahi arwallah ta shahi wanka ta shahi kamun ruwa da tsarki da duk abin da kake so na mu'amalantar ruwan teku bayan wannan ma wanda yake hawan teku in ya san hukuncin ruwan yake so ya sani ba a makitar kuma ya bukaci kihi ko wata dabbar da ke ciki to kaga ita ma kuma sai ya sake dawowa sai ya sake tambaya a sake bashi amsa sai annabi ya haɗe mai gaba ɗai sai ya bashi amsa wannan sai ke ce ma uslubul hakim uslubin mutum mai hikima yayi maka tambaya sai kaga cewa tambayar tashi ma bata cika ba da akwai ababen da ke kewaye da ita wanda ya kamata ya sani bai tambaya ba sai ka haɗe gaba ɗai sai ka ba shi amsa wannan yana daga cikin mai asaka kyauta musamman masu kudi sun aza sai in ka ciro ka bayar shi kaɗai ne kyauta ko to a cikin fatawa ma akwai malaman da suke da asaka'u suna da kyauta da yiwuwa shekul islam kamar yadda ibn qayyim yake faɗa a madarijus salihina a inda yake magana kan asaka'u kyauta yace shekul islam yana da irin wannan ɗabi'a fatawa za a tambaye sai ta zama littafi guda yanzu ala aqidatul wasitiyya da muke karanta wani ne wai zo ya tambaye shi fatawa radiyuddin alwasiti yace dan rubuta mai fatawar da in yazo gida zai tare inda shi koya musu aqida daga la'asar ne kafin a ce magriba ya rubuta littafin an bashi a matsayin fatawa wani lokaci malam bai hukuncin kaza kaza kaza kai dogon bayani sai ce la ya juz bai halatta ba shikenan ya bada amsa ai ko to amma kuma akwai wani nau'i na ya dan rike hannu a ciki an fahimta haka al-aqidatul hamawiyya tsakanin azhar da la'asar ya rubuta ta akwai abun ne malam yadda ka san mai kudi ne yana da miliyar guda dan ka ci mai muka shikka 50 goyo ba Allah kai yanzu shikka 50 ne tashi hankalinka an fahimci wannan to akwai irin wannan salon duk da yake wannan salon ba ko da yaushe ake yin shi wani lokaci idan gama garin mutum ne ya tambaye ka malam me hukuncin kaza kana ka ce mishi haramun ne shikenan shi da ka ce mai haramun kuma ya zuya baya ya tafi ta ishe shi saboda me ba dalibin ilimi bane amma dalibi in ka ce mai haramun ne to yana so ya san me ya haramtar da wannan wani lokaci ma shi da kanshi ya je ya karanto matsalar ne ya ga maganganun sun yi yawa ya rasa wace ce mai inganci ko mafi inganci sai ya tambaye ka don ta hanyar kai tantance wanne ya inganci to kaga irin wannan baka zuwa ka ce mishi kawai la ya juz ka wuce dole sai ka tsaya kai bayani to shi yasa annabi alaihi salatu wasallam da ya gwada nan sahabbai suna da bukata sai ya ba su wannan amsa amma ku lura da yace at-tahuru ma'u ruwan suna da tsarki kenan tunda suna da tsarki ne ya halatta su yi arwalla ya halatta su yi wankan janaba idan mutum ya bayan gari ko bawali yana iya tsalki da su aiwa to idan aka ce at-tahuru ku bambanta ta'un din nan da fataha ake karanta ta ha ba da dhamma ba in ka karanta ta da dhamma shine me aikin yin tsalkin da kanshi shine at-tahuru ruwan da ake tsalkin da su su kuma abdahuru kamar yadda idan ka ce alwudu'u shine yin arwallar aiki kaga da zamma amma in ruwan arwalla ne sai ka ce mai alwudu'u da fatha kamar yadda wajen suhur as-suhuru abincin da ake suhur din da shi as-suhuru kuma aikin yin suhur din as-sa'ud as-su'ud الوضوء الوضوء الطهور الطهور alwajur alwujur akwai irin waɗannan kalmomi a larabci da yawa wanda bambancin su kawai fataha ne da dhamma in ka ce fataha shine abin da ake aikin da shi in ka sa dhamma aikin da kan shi da haka idan ka zo ka ce huwa tuhuru ma'uhu ka ce me ka yi tukka da rora yin tsalkin ne ka ce ruwan shi kaga magana ka ba ta da ba ta da ma'ana da haka al-tahuru ma'uhu ake cewa sannan sai ya ƙara ya ce al-hillu maitatuhu abinda ya mutu a ciki ya halatta to anan malamai sun tattauna menene abinda mataccen shi dake cikin teku ya halatta ce waɗansu malamai suka ce duk abinda yake doron ƙasa nan ba cikin teku ba wanda haramun ne a ci shi to na cikin teku ma haramun misali da za a samu mutum a cikin teku kalar mutum na teku ba za a halitta a ci shi saboda ba a cin mutum idan aka samu kare na teku ba a cin shi saboda cin kare bai halitta idan aka samu alade na teku bai halitta a ci shi saboda me cin alade haramun amma da al'imamu abu hanifa la al'imamu shafi'i da al'imamu malik su a wajen suka ce duk abin da bai rayuwa sai a cikin teku gaba ɗayansu ya halitta ka ci ba ƙaidi har da karar ruwa suka ce har da shi kare yayi ba na nan waje aka ce ba har da alade na cikin ruwa suka ce har da shi duk abin da bai rayuwa sai a cikin ruwa in dai bai iya rayuwa sai a ciki saboda a nan halaccin an shingina shi ne game ga teku alhillu maitatuhu hudin nan tana koma ga alba'aru to duk abin da ɗan teku ne bai iya rayuwarsa cikin teku suka ce kawai ya halatta kaga su kiyi an fahimta su kada in kana iya cin take ko kaga dukkan su gini kan wannan magana za su baya da matsala musamman in muka kalli maganar Allah da yake cewa uhilla lakum saydu albahar an halatta muku abinda ake horautowa a cikin ruwa kaga na Allah bai kebance cewa banda kaza banda kaza banda kaza sannan nan da annabi ya ce alhillu maitatuhu bai tantance ba duk abin da ya mutu ya shiga ciki musamman in kuka duba maitatu ai mufrad ne a guda ɗaya ne amma an yi ibafar shi zuwa ga zamiri shi kuma ka'idar al-mufrad al-mudaf a wajen malamai sukan ce me yufidul umum yana nuhin gaba daya da haka ta bangaren ƙarhin hujja babu ko shakku maganar su al-imam malik da al-imam shafi'i ta yi ƙarhin hujja ya rage in kana so ka ci ko baka so ka ci wannan kuma wani abu ne na na daban da akwai banci tsakanin ya halatta da bani iya ci abu biyu ne wanda ba guda yanzu damo ya halatta ci shi sosai ma malam an kama annabi damo alaihi salatu wassalam ya mika hannu zai ci aka ce shi annabi damo ne sai ya shanya hannun shi aka ce annabi haramun ne ya ce a'a mutane na ba su saba da ce shi shi yasa bai ci saboda a al'adar su ne ba sa cin dawo Khalid ibn al-Walid sai ya shawo kwana kawai ya gyara sa sai ya cin ya shi saboda me yana iya cin shi kenan kaga babin halal daban babin iya ci kuma daban fara naman talaka ba kaga mutanen mu buzaye ne da yawan su ba su cin fara ko ko da yake amma ina ganin yanzu muna haduwa da ɗiyan nan nasu wajen wajen sayanta koya yauwa kaga sun ware da al'ada kina an ci galaba kansu haka ki zaka samu abiru ko mutanen da ba su cin ki kaza wannan naga wanda ko kyauta ka bata kaza bata karbanta ce ni ake da kaza kazama wai haka take cewa ni ake da kaza kazama to bai iya ci daban ya halatta kuma daban ko bai halatta ba kuma daban an fahimci wannan yauwa to bayan wannan sai hadisin da yake biyowa baya mala yace an abi sa'id al-khudri an karbo daga sahabi annabi alaihi salatu wassalam wanda shine abu sa'id al-khudri sa'ad kenan daga cikin sahabban annabi alaihi salatu wassalam annahu qala abu sa'id yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbata gare shi yana cewa innal ma'a lalle suruwa uhurun ko fahurun za mu ce fahurun lalle su ruwa masu tsalki ne la yunajjisuhu shay'un babu abin da yake mai da su najasa to shi ma wannan hadisi yana da sababul wurud akwai abin da yasa annabi ya gaishe alayhi salatu wassalam kamar yadda ya zo a cikin sunan abi dawud da sauransu mata idan suka yi jinin al'ada suna aiki da kada ko tsumma na tare shi ne to galibi idan suka ida akan yada waɗannan ababen shi ne sai a yi ta yada su bayan gari ko a yi ta yada su bayan gidaje da sauransu to akwai wata rijiya da ake ce ma bi'iru buda'a ko ka ce bi'iru buda'a duka ana biyu bi'iru buda'a to ita wannan rijiyar cikin kware take da haka waɗancan ababe na tsumman mata ko kuma irin kaza ta mutu a yada ko zabo da sauransu irin wannan tarkacen da ake zuba kan shara idan ruwa suka zo sai su kwaso su in suka gangaro kan rijiyar sai su zuba saura su wuce to shine sai mutane na tattauna to ita rijiyar nan yanzu waɗannan ababe da ake yada kuma ruwa su kwaso su kasu a rijiyar ya halatta a yi unwani da wannan ruwan ko bai halatta ba ana iya tsalki da su ko ba iya tsalki shine sai annabi ya ce innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un ruwa asalin su masu tsalki ne wani abu bai najastar da su musamman ruwan rijiya ba ɗan kaɗan bayan wanda za a ce don wani tsumma ya faɗa ciki ko wani abin da ya kama da haka to wannan asuli bai lalata ruwa to kun ga yanzu wannan hadisi ya ba mu ka'ida ko cewa asuli ruwa masu tsarki ne kenan duk ruwan da ga asulin yadda suke haka Allah ya halicce su to masu tsarki ne daga sama suka hito ko ko ruwan tarki ne ko ruwan rijiya ne ko bugowa suka yi daga ƙasa asulinsu masu tsarki ne to hadisan da malam zai kawo na gaba su za su yin bayani yaushe ruwa ke zamantowa masu najasa sai malam ce an abi umama an karbo daga sahabin annabi alaihi salatu wassalam abu umama sudayyu ibni ajlan al-bahili radiyallahu anhu annahu qala abu umama yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira mutum Allah ya tabbata gare shi yana cewa innal ma'a yace lallai ruwa la yunajjisuhu shay'un ba abin da yake maida su su zamanto najasa illa sai dai ma galaba ala rihi sai dai abin da ya rinjayi ruwan ya rinjayi iskansu a iskansu ya canza daga na asulin da yake wa ta'amihi da ɗanɗanon shi wa launihi da kalar shi idan kaga ruwa waɗannan ababe guda uku ba su canza ba daga asulinsu to ruwan masu tsarki ne sai ce akhrajahu ibnu maja ibnu maja ya rawaito wannan hadisi sai ce wa ba'afahu abu hatim amma mala abu hatim ya ce wannan hadisi din mai rauni ne saboda me an rawaito wannan hadisi ne daga rushdin ibnu sa'ad suka ce kana salihan fi dini mutumin kirki ne a cikin addinin shi illa annahu adrakatu ghaflatu ghaflatu ba'd as-salihin sai dai irin gafalar da ke samu waɗansu salihai ta same shi da haka kamar da ibnu abi hatim ya nakalto daga shi abu hatim a lamba ta biyu ne ko yawwa ibnu abi hatim kamar yadda ya rawaito daga shi abu hatim yake cewa baban shi ya nuna cewa wannan hadisi abinda sahihi cikin shi ne al-mursal wato wannan wannan riwayar bata inganta ba an fahimci wannan sai yace walil baihaqi al-imam al-baihaqi ya rawaito yace al-ma'u tahurun aka sai annabi yana cewa ruwa masu tsalki ne illa in taghayyara rihu sai da in iskan su ne ya canza aw ta'muhu ko kuma dandanon su aw launuhu ko kuma kalar su launin su bi najasatin tahduthu fihi da wata najasar da ta hwada a ciki to kaga wannan riwayar ma wadda bai haƙi ya rawaito abinda take gai shi da ne waccan ka'ida cewa idan ruwa kalarsu ko ɗanɗanonsu ko iskansu ya sake ba a umarni da su wato sun tashi daga zama ruwa masu tsarki ba a ibada da su za ka yi aiki da su a babin arwalla ko yin tsarki ko wankan janaba ko jinin al'ada ga mata ko wankan jinin biki to wannan riwayar ta bai haƙi shi al'imamul bai haƙi da kai shi da ya rawaito ta ya ce ba riwaya ce ba ingantacciya kenan da wannan hadisi din da wannan mai bimai na uku da na hudun nan dukkansu da suka ka ƙarin illa ma galaba ala ri'ihi wa ta'amihi wa launihi ko ri'uhu au ta'amuhu au launuhu hadisan ba su inganta an fahimta amma ita ƙa'idar malamai sun yi ittifaki a kanta ku bambanta akwai banci tsakanin hadisi ya inganta da kuma ittifakin malamai a musulunci ƙur'ani hujja ce hadisi hujja ne sannan ijima'in malamai idan malaman musulunci kansu ya haɗu ba su yi saɓani ba kan abu to hujja ne saboda me annabi alaihi salatu wassalam ya nuna cewa al'ummar shi kanunsu bai haɗuwa kan bata an fahimci wannan da haka imamu shafi'i yake cewa duk malaman musulunci sun yi ittifaki cewa ruwa idan kalarsu ta canza ko ɗanɗanonsu ya canza a ko kuma iskansu ya canza ba unwani da su malamai su yi saɓani kan wannan ba haka al'imamul bai haƙi ya naƙarci wannan ittifaki haka al'imamul nawawi su ibnul mulaƙin su ibnul munzir da makamantansu malamai da yawa suka naƙarci wannan ittifaki kenan hujjar da muka dogara a kanta wajen cewa ruwa idan iskansu ko ɗanɗanonsu ko kalarsu ta sake ba a unguwanni da su a ibada hujjarmu ita ce ijima'in malamai ba hadisan masu rauni ba an fahimci bambancin yawwa to kaga kenan daga nan yanzu an baka ma'auni duk ruwan da ka sani a duniya ka auna su da wannan ma'auni in dai iskan su bai canza ba ɗanɗanon su bai sake ba kala ba ta sake ba to ruwan sun halatta a yi tsalki da su an fahimta tare da cewa ko da su ka'idodi da suke da muhimmanci game da babin ruwa kamar misali ruwa ne asulinsu masu kyau ne amma jima wadda suka yi aji sai ta canza su wannan su suke shi malamai ke ce ma a tagayyuru bi tulil mukti ruwa su canza sanadiyar sun jima aji a gidanka akwai tanki ko akwai babbar salka ko kuma ka sama tano ko biduduwa ruwa sai ka jima ba kai unwani da su ba ko da ka zo sai ka ji iskansu ya canza ko ɗanɗanansu ya canza a ko kalarsu ta canza to waɗannan ruwan suna nan yadda ka bar su hukuncin suna nan bai canza shi ba saboda yanzu ba wani abu baƙo ba ne ya shigo ya canza kalar ko ɗanɗanon ko iska a a jimawarsu ce ta sa suka canza da haka wannan suna nan suma ruwa ne masu tsarki ko kuma misali ruwa ne suka canza amma wata lalura ta sa aka canza su ko kuma wata bukata mai tsanani ta sa aka canza su kamar yanzu misali mutanen gidan sen masu aikin gidan ruwa wani lokaci sukan zuba magani a cikin ruwa don banna don mugunta ko don kyautatawa don kyautatawa ba don alalata ruwa a ce ba su arwalla ba ko da a sai don lahiyar mutane to ba mamaki wani lokaci maganin ya shi da yawa ta yadda in ka kunna fanko za ka ji iskan shi ko za ka shi ɗanɗanon shi ko ko mutanen da ke ƙauye akwai abubuwan da suke sa cikin ruwa wani lokaci akwai waɗansu ganye wani lokaci waɗansu ‘yan itace wani lokaci waɗansu magunguna ba da ake sawa wanda ke kashe ƙwayar cuta ko su tsabtace ruwa kaga wannan lalura ce take sa ake yi to wannan shi ma bai ɗaukar wannan hukuncin ko da kaji iskan ya canza ko ɗanɗanon ya canza suna nan a matsayin ruwa wanda suke mai bahir ko kuma wani lokaci ruwan yadda aka san su na jasa ne amma sai a canza su musamman yanzu da yake akwai cigaba na rayuwa ruwan makewaya wanda ke da akwai hitsari ciki akwai kazamta akwai menene akwai menene sai suka zo suka taru a wuri daya sai 'yan gidan ruwa suka sa magunguna aka gyara ruwan suka zaman tutsar kaga kupes ta yadda in ka gansu ya ga ce ma waɗancan ruwan dauɗan ne aka yi ma haka ba za ka ma watakila da in ba an gaya ma ba to sun waɗannan mai hukuncinsu a kai tsaye kamar asulinsu na jasa ne amma yanzu na jasar an canza ta da waɗansu dubaru na zamani to kaji ku duba ka'idar musulunci ka'idar da ke yaku al-hukm yaduru ma illatihi wujudan wa adama hukunci yana yawo ne da samuwar abin da yasa akai hukuncin me yasa muka ce ruwan najasa ne saboda akwai najasar ko to ai an sa wani abun da yasa yanzu babu ta tun da babu ta hukuncin ta shi kuma ina yake shi ma babu shi alaƙa gafarta amma abu na biyu da malamai suke ce a duba sai an dubi ɓangaren lahiya in bai cutarwa idan likitoci sun ba da tabbatin cewa waɗannan ruwa tun da an canza su an gyara su an yi hikimomi lahiyar su kalo ba su cutar da lahiya yanzu kana kai umarni da su amma in suna cutar da lahiya to yanzu haramun ne saboda me je wa kai a halaka ne ko shi ne kake so kace akwai bambanci tsakanin ruwa masu kyau da ruwa shilage mm wancan kofi ake cin son kuma koko ta obutable su koko ta ba za a iya samun kukure to kofi na SAN me kofi su ba su da ku ba su da kular ba su da asada mhm kenan ba ɗaya bane ba kowace wanda suke recycle mhm ai dan laifi da ba su shan ruwa okay ba su shan su suna shan wannan ne ruwa samu wannan suna aiki da su ne na gida aiwa wanke wanke amma ba su shan su okay wanda ake recycle yawwa sai dai su yi jargan da su da miyan da ayyukan su to yayi kyau ha wannan hadisi ya isa hujja ko a daina dogon bayanai to bari mu shigar da hadisi guda dan ina ganin sauran minti goma ga sallah duk da yake hadisin nan da nake gani gaban mu zai iya ci mu dai kwana ana yawa saboda a rike wannan karatun da kyau wannan a hadisin da za mu tashi gobe zai yi bayani a kan sha shi ne insha Allah ta'ala shi ne ruwa abin da ya shahi eh, ruwa dama abin da ke iya canza ruwa ɗayan biyu ne ko abin da yake najasa ne ko kuma abin da asulin shi mai tsarki ne to me hukuncin ka sai bido ka juye shi mai ka wanke amma ana jin iska ko kuma ma- ko ko kuma fetur ne ciki ko abin da ya kama da haka ko turare misali bido ne a- an zuba turare a ciki an wanke amma ana jin iska da sauransu wannan bayani zai zo a kansu ko wani Allah ma an sa sabuni ko omo na zamani an wanke bidon amma ana jin iskan shi wannan darasi ya gobe insha Allah bayani zai zo a kai Allah ta'ala ala wa ala